إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya zo bakwai ga watan takwas dubu biyu da sha biyu muna nan a cikin sura ta hamsin da shida suratul waƙi'a za mu tashi aya ta ashirin da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله سبحانه وتعالى يتي وأصحاب اليمين da kuma ma'abota dama ma ashabul yamin mamakin ma'abota dama ko wane ne ma'abota dama kai mamakin darajar da Allah zai basu su fi sidirin suna cikin wani guri wanda akwai kayan itace masu yawa a cikinsa daga ciki akwai magarya asalin sidir yana nufin magarya sai Allah ta'ala ce mahdud wacce ba ta da ƙaya an san ita magarya ta duniya tana da ƙaya to sai aka ce kakkaje ka soke ba irin mai ƙaya ce ta duniya ba المخدود الذي لا شوك فيه wanda babu kaya tare da shi wasu ka ce al-makhdud al-muwaqqar hamlan wanda yake da 'ya'ya dumbuje dumbuje shine ma'anan wato a a sidrin makhdud wato da magariya wacce take ba ta da kaya ko wacce take da 'ya'ya dumbuje dumbuje ba irin ta duniya ne 'ya'ya kaɗan ba ba kuma irin ta duniya mai kaya ba ko duka biyun ake nufi wacce take mai dumbujen ‘ya'ya mai doguwar inuwa kuma ba ta da ƙaya waɗalhin mandud sannan ga ayaba wacce take nono nono an san ayaba dama haka take wato manya-manya sannan kuma gashi mai kyau irin ayaba aljanna ba irin ta duniya ba shine ma'anan malamai suka fassara daga ci akwai aliyu akwai bin abbas akwai abu huraira akwai abu sa'id al-khudri akwai malam hasan da malam ata'u da malam ikramatu da malam mujahid da malam qatada suka ce dalhin dinnan yana nufin almauzu almauzu kuma yana nufin ayaba fassara ta biyu annahu shajarun idamu kibaru shauki wasu manya-manyan bishiyoyi ne manya-manya waɗanda suke da ƙaya to amma na aljanna ɗin ba su da ƙaya shine ma'anan ƙalfa a wajen laraba in ji malam abu ubaida har yana kafa hujja da wani baiti da ke cewa basharaha daliluha wa qala gadan taraina talha wal jibala basharaha daliluha wa qala gadan taraina talha wal jibala a talha anan yana nufin manya-manyan bishiyoyi waɗanda suke wato masu kyan gani shi ne Allah ya ce wannan ta ce to me amfaninta idan bishiya ce babba to ai kuma ita wannan bishiyar ɗalhu ta duniyan ba ta da ‘ya'ya to me amfanin ambatanta a gidan aljanna aka ce to ko ba ta da ‘ya'ya tana da ƙamshi wata dogo bishiya ce mai ƙamshin gaske da aka an daddasa musu ita aljanna ne don su more da ƙanshinta za ta musu ƙanshi a cikin aljanna shine ma'anan wannan wa zillin mamdud sannan kuma ga inuwa doguwa wacce ba ta karewa tutur ba wai ta rana ba ce balle a ce in rana ta tafi inuwar za ta tafi babu rana saboda ka inuwa ce dindindin an ce mai tafiya zai yi tafiya karkashin wannan inuwa sama da shekara ɗari biyar bai kare wannan inuwar ba saboda inuwa ce da ba a yi ta don rana ba kawai inuwa ce ta girmamawa inuwa ce a cikin inuwa daɗi ne akan daɗi balle ka ce to tunda an ce inuwa kishiyar inuwa ne rana to wannan kishiyon inuwa inuwa saboda aljanna ake wata inuwa ce babu rana aljanna wa dhillin mamdud da doguwar inuwa da'imun la tansaquhu shamsu dindindin wannan inuwa take rana ba ta goge ta wa ma'in masku da kuma ruwa mai kwarara wanda baya yankewa ba a daukewa baya tsayawa ai jarin ghairu munqati'in ruwa ne fitir dindindin baya karewa baya yankewa ba kuma a dakatar da shi wa fakihatin kathiratin Allah ce da ƴaƴan itace masu tarin yawa nau'i daban-daban kala daban-daban iri daban-daban wani mai yaɗo wani mai ƴaƴa wani mai tsawo wani mai ruwa wani mai daɗi wani mai ci duk irin abin da kake so na kayan marmari akwai shi aljanna la maqtu'atin Allah ce waɗannan kayan marmari ba masu yankewa bane ay la maqtu'atin fi hinin duna hinin ba irin kayan marmarin da za a ce ana samu da rani ne ba a samu da damuna ba ko ana samu da damuna ba a samu da rani ba wala mamnu'atin bil hitan ba kuma an hana a shiga ciki saboda an sa an yi katanga ko an yi shinge ta yadda za a ce wannan lambun an masa shinge ba za ka iya shiga ba to na aljanna ba haka yake ba ba a yi masa shinge ba balle ka ce ka kasa haura shingen kuma baya karewa balle ka ce ai na nemi dan itace iri kaza aka ce min yanzu ba zamaninsa bane ko ba lokacinsa bane ko yayi karanci ko ba a samun nunanne a yanzu ita aljanna komai nunanne ne kuma dindindin ne kuma tukur ne ko baya yankewa ukuluha da'imun wa zilluha abincin ta tutur ne ba rani ba damuna ba bazara ba komai ko da yaushe akwai shi kuma haka inuwar ta titirce ba ta yankewa ba ta karewa wannan shi ne abinda malam ibn abbas da malam hassan da malam mujahid da malam qatada suka faɗa la maqtu'atin bil azmani ma'ana zamani baya yanke ta ce yanzu an yi zamanin da babu wannan dan itacen wala mumnu'atin bil asmani ko ba za a ce sai kana da kuɗi za a baka ba balle a ce wanda ba shi da kuɗi ba zai ci ba kun ga na farko abin baya karewa na biyu ko ba sai ake ba la maqtu'atin ba za ta yanke ba saboda ko da yaushe akwai ta wala mamnu'atin ko ba za a hana ka dan baka da kuɗi ba ba ta siyarwa bace free of charge eh a ci majjana yuwazza'u majjanan wala yuba'u jilaraba suka ce kyauta ake rabawa duk wanda yace ka bashi kuɗi kai masa Allah isa to shine aka ce ba a yanke ta na biyu la tanqatu idza juniyat in an yanki gurin shine ma'anar la la maqtu'atin din kaga ka in ka zo ka yanki kamar kamar ayaba ce in ka yanko sai kaga ta sake tohuwa in ka tsinko sai kaga ya sake fitowa a gurin sai da haka ba za ka ce ai na tsinke ina jira sai damuna ta yi ya fito ba a'a kana tsinka wani yana tsurowa kana tsinka wani yana tsurowa shine la maqtu'atin ba ta yankewa in ka yanka sai wani ya toho in ka yanka sai wani ya fito haka za ku ta yi har abadan abada shine ma'anar la maqtu'atin din wato ko ka yanka ko ka tsinko to kamar baka tsinka bane abin zai dawo yadda yake walakin na'u min ahadin idza uridat duk wanda ya nufi ya tsinka ko ba za a ce masa a a a a ba ko bari haka ko ya isa ko kaka tsinka ka je ka kasa ci an rawaito wannan ma daga Abdullahi dan Abbas wala maqtu'atin bin fana'i ba a yanke ta da karewa duk abin aljanna baya karewa duk abinci duk abin da yake a cikin aljanna to dindindin akwai shi wala mamnu'atin bil fasadi ko ba za a ce ya lalace ba kamar domin ka aje ayaba ko lemo ko abarba ko inibi ko kankana ko tuffa in ya kwana ya kwana sai ga ya lalace to shi na aljanna la maqtu'atin ba mai yankewa ce a ce ta kare ba wala mabnu'atin ko ba za ta ɓaci ba balle a ce ka zo ci ka tara ta lalace in ji malam wato malam mawardi wa furushin kuma ga shimfiɗu marfu'a wanda aka ɗaga su akan gado gado ne gashi an yi sama da shi kuma an sa shimfiɗa da katifa sannan an sa zanin katifa ɗin zanin gado da muke cewa shi ma zanin gadon na alhariri sannan kuma ga katifan mai laushi cikin ma mu san ko menene a ciki ba ba dai za mu ce rimi ba ne ko mu ce soso ba ne cikin menene Allah kaɗai ya san abin da ya tanada sai ka kwanta tukunna akan katifa aljanna za ka yi bayanin me a ciki Allah kai ma aljanna wa furshin marfu'a wato shimfiɗinta maɗaukaka ne an raba su da ƙasa suna kan gado ai marfu'atin fawqa sururi an ɗaga ta akan wato abin nan a kan gado an na rafa aha ziyadatu hashwiha an ƙara tudun ta irin kasifan nan mai tudu mu yatibal istimta'u biha dan an zo jin daɗi a more katifa ce za ka faɗa sai kayi nutsu a ciki ko kuma furshi da furshi din nan yana nufin mata domin laraba sukan yi kinaya su kira mace shimfiɗa to ya furshin da mata marfu'a masu ɗaukakar daraja waɗanda ba sa tsufa ba kuma sa menene komai da kashina mata suna yi a duniya wanda yake baka haushi to na lafiya ba sa yi kamar yadda su ma abin da muke muke ba sa haushi in aljanna ne ba za mu musu wannan ba an gama batawa an gama saki an gama idda an gama kome an gama rigima an gama haila an gama nifasi an gama komai duk rigiman nan da ake a duniya aka je lahira an daina to shine ma'anan ana nufin mata wal arabu tusammi al mar'ata firashan wa izaran wa libasa kamar da Allah ta'ala ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to in mata ake nufi da aka ce wa furushin ba shimfiɗu ake nufi ba matan da ake shimfiɗawa akan shimfiɗin ake nufi to ɗaukakar tasu yana nufin annahunna rufi'ina bil jamali ala nisa'i ahli dunya an ɗaukaka su marfu'a su matan aljanna an ɗaga darajar su akan na duniya shi yasa aka ce idan kana da mata hurul ini idan mataka ta duniya tana cin kwalaka tana zaginka tana wulakanta ka sai huru iri ta dinga cewa saura kaɗan ya rabu da ke ya taho aljanna ya kusa rabuwa da ke gama wulakancin ki za ki rabu da shi don kun san an je lahira wani da shi da matarsa yan aljanna ne wani da shi da matarsa yan wuta ne wani matarsa dan yar aljanna shi dan wuta wani wani shi dan aljanna matarsa yar wuta haka nan za a rarraba kamar fir'auna misali kun ga fir'auna ai dan wuce ne matarsa asiya bintu mazahim fa ya aljanna ce annabi lut da annabi nuhu yan aljanna ne amma matansu wa qila dakhula an-nar ma ad-dakhilin dan wuce ne abu lahab da matarsa ummu jamil duk yan wuce ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa duk yan aljanna ne kun ga duk qur'ani ya kawo mana misalin inda ake samun miji dan wuta mace ya aljanna mace ya aljanna miji dan wuta miji da mata yan wuta miji da mata yan aljanna wani ya taɓa bugo min waya wai da yana da mata uku da uwar gida da amarya da mai binta to shi ne nan wai ake tattaunawa ita amarya take cewa an je aljanna ma ita ce ta uku shi ne aka bugo waya na ce to me na rigima a bari a je aljanna mana ki gani akwai wata mata da ta ji daɗin zama da mijinta saboda haka abu darda'i ne da ya rasu sai ta ce ba za ta yi aure ba wani ya turo babban sahabi ya ce zai aure ta ce a'a na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace za ta tashi da mijinta na ƙarshe in sun shiga aljanna sai da haka idan mace ta yi auren fari sun haifi 'ya'ya da yawa da mijinta sai da haka da ya rasu sai kuma ta yi ta kaba ta auri wani to wannan da ta aura din in ya shiga aljanna to tare za su shiga sai in bai shiga aljanna ba ne za a mai da ita wajen tsohon mijinta amma in da ya shiga aljanna to da na ƙarshen za su tashi sai da aka tace ita gaskiya so take ta tashi da mijinta aljanna da haka ba za ta yi aure ba sai ce to tunda da ɗan ragowar ƙwarinki to ki yawaita sallah da karatun ƙur'ani da ƙiyamun laili hakki ƙarasa a haka shi za ku ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake matansa ne a duniya matansa ne a lahira ai shi yasa aka ce kakku auri matan su har abada kakku auri matan su har abada wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku auri matan annabi har abada saboda matan sa ne a duniya ko matan sa ne a lahira to shine ma'anan wato za a daga darajar su fiye da matan duniya na biyu in ana nufin furushin dinnan mata to daukakar tasu shine rufi'ina anil adunas an ɗaukaka darajar su ga barin datti da ƙazanta da jinin al'ada da jinin haila da jinin nifasi da jinin istihara da duk wata cuta da ƙazanta to matan aljanna ba su da shi shine marfu'a din an ɗaukaka darajar su da ba a basu suna yin waɗannan ƙazantun ba ko kuma ana nufin furushin ɗin nan marfu'a ana nufin matan to rufi'ina fil qulubi li shiddatil maili ilayhinna an ɗaukaka su ta yadda zuciyar mijin mata aljanna zuciyarsa ta karkata zuwa ga mata aljannan ita kadai baya tunanin ko a duniya sai ita ba za ka kita ba za ta kika ba ba za ku faɗa ba ba za ka zage ta ba za ta zage ka ba ba za ka kore ta ba za ta kore ka ba ba kalmar na sake ki ko na yaji ba yaji ba na sake ki ba kuma tsufa kullum haka take kullum haka take ba wani abu nata da zai zagonye balle ka ce idan matan nan ta ta aljanna na ga ya fara tsufa ko kuma na ga hancin matan ta ta aljanna ya yi fana ko maman matan ta ta aljanna ya zube ko matan nan na ga ta fara tamoji tamoji a a babu tamoji tamoji a mata aljanna kullum fes take as take mata aljanna to shine ma'anan wa furushin marfu'a inna ansha'ana hunna insha'an Allah ta'ala ce haƙiƙa mu mun farar da su fararwa wato an mai da su sabuwar halitta wata tsohuwa kamar da imamu tirmidhi ya rawaito a cikin shama'ilul muhammadiyya ta wata tsohuwa ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah roƙamin Allah mana yasa na aljanna sallallahu alaihi wasallam ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta rushe da kuka ta dinga ihu ce ke tsaya mana ina nufin ba za a shigar da ke aljanna tsohuwa ba budurwa za a mai da ke sai kuma ta kirkire da dariya a'a to kai an ji an ce tsoho ba ya shiga aljanna mutum ba sai ya mutu ba kafin ya zama tsohon wato an mata an mata wasa ne an mata kakaci ne dan ita ba ta ji daɗi to shine ma'anan wannan inna an sha'ana hunna insha'an malam ibn qutayba ce iktafa bi zikril furush li annaha mahallun nisa'i an zikrihinna wato ba a ambaci aka ce furushin ana nufin matan da za a shimfidar akan ko a kwantar akan shimfida din وفي مشار إليهن قولان أنهن نساء أهل الدنيا المؤمنات أنا نفهم ما تن دنيا مؤمني ما تكا yanzu wani ya kalli mata sai cika wannan muka da aljanna abin more ba a'a duk abin da baka so a jikinta gyara shi zai eh in fari kake so sai a mata fara in tsawo kake so a ja ta tsawo in kiba kake so a yi mata kiba in shekarun da kake so a rage ragewa za yi duk abin da yake bata maka rai in wani abu take take baka haushi to za a kawar da wannan abin da take baka haushi saboda shi kula ka kakka damu dan uwa da yanayinka da yanayin matarka duk za a gyara ku a kwallace ku a muku kwalliya yadda za ku sha'awanci juna ba tare da an kosa da juna ba fi insha'ihinna to idan matan duniya ake nufi cewa muminai mata in sun shiga aljanna wata ta taɓa rahotuwa ta ce malam to ni gani ban yi aure ba yanzu in na mutu aljanna ya za a yi da ni nace a ce mutu ki shiga aljanna za ki ga yadda za a yi da ki ai shiga aljanna shine matsala inda kin shiga aljanna ai magana ta kare nace ai akalla ma a baki kyau irin na hurul ini ko a fifita ki akan hurul ini kuma a samu wani mumini da kike so a aura miki shi shikenan magana ta kare ko ba haka bane kaga shi yafi sauki ai amma ka tsaya kana ta na shiga aljanna ne zai faru ka shiga aljanna tukunna mana tunda an gaya maka a aljanna duk abin da za a yi maka na faranta rai ne to ka bari ka shiga aljanna za ka ga farin ciki za ka ga alheri kuma za ka ga annashuwa shi ne aka ce to in matan duniya ake nufi cewa za a farar da su fararwa ma'ana za a sake musu halitta to ana nufin cewa a annahu insha'uhunna min al-qubur za a fidda su daga kabari a karkade musu kura a musu kwalliya in ji malam Abdullah dan Abbas ko i'adatuhunna ba'da shamat wal kibar sigaran za a mai da su ƙananan yara bayan sun tsufa kun san bambancin namiji da mace shi namiji in kana so ka tsokane shi ka ce mai yaro ita ko mace in kana so ka tsokane ta ka ce mata tsohuwa kun gane ai yanzu ka wace wani ai yaro ne to baya son haka kowa a kalle shi a ce da Allah jibi shi yaro ne fa da karasa nawa to shin aka masa haka ba kyautawa ba ita ko za ka yi ta aka ce lalla tsohuwa kawai ita kuma an kai ta baya ta kusan ita a ce mata yarinya to an birge ta shi kuma namiji an fi so a ce masa ai babba ne eh shi babba ne shi ba ya son yarinta ita ko ba ta son tsufa to shine aka ce to za a farar da su a mai da su ƙanana masu ƙananan shekarun jimalan bahar wa annahunna hurul ayn ana nufin su hurul ayn su ma to idan hurul ayn ake nufi wa insha'uhunna ijaduhunna min ghairi wiladatin abinda ake nufi inna ansha'nahunna insha'a su matan an farar da su fararwa ba tare da wani ne tsugunna ya haife su ba kawai daga kun farkuna aka yi su kamar da wildanun mukhalladuna ba su da uwa ba su da uba ba su da shaqiqai da abbai da ummai haka Allah ya kirkire su kamar da ya kirkire annabi Adam haka aka yi su ba su da kowa to su ma matan aljanna ba wata mata ce ta tsugunna ta haife su ba haka nan Allah subhanahu wataala ya farar da su daga babu kuma ya musu wannan ado da wannan kwalliya domin yan aljanna su more shine ma'ana ijaduhunna an gairu wuladati in malam zajjaj ko kuma inna insha a amma hunna kullahunna yana nufin nasu duniya din za a mai da su su zama kyawawa ko masu ƙananan shekaru masu kuma kyan hali ko mai rigima ku da mataka da ko wani da suka yi rigima da matarsa ta bata mai rai ta ta bata masa rai ta hakuri har ta mutu da aka je aka binne ta sai ce jama'a ku tsaya ina da magana sai ce in shaida muku na sake ta saki uku aka ce ta mutum yace eh dan kan hada a lahira ta ba ni wahala a duniya aka ce to ai in ba za ku hada a lahira akramakan lawo ai ba za ta tashi da wannan halin abin da kai maka a duniya ba baka ji Allah ya ce inna ansha'ana hunna insha'a ba ai gyara mata ita za a yi ai halin ta zai gyaru kyan ta zai gyaru ɗabi'a ta zai gyaru tsiwon da kai maka a duniya har ka bi ta kan kabarin ta kana cewa ka sake ta sake uku ba za ta maka wannan lahira ba shine nan da haka suna nufin za a gyara mana su mu ma za a gyara musu su yadda za su ji daɗin zama da mu mu ji daɗin zama da su dan abin da muke musu na rashin kirki wanda ba sa jin daɗi to za a gyara mu daina musu su ma dan abin da suke mana na rashin kirki za a gyara su daina mana mazan za a gyara matan za a gyara ta yadda babu wani wanda zai ƙara kai kukan wani shi yasa babu ai kota a cikin aljanna ba ba ai alƙali ba ba ai kurkuku ba ba ai dan sanda ba ba ai doka ba saboda kowa zaman lafiya ake ba rigima wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah ce duk wata gaba da wata kiyayya da wata rigima da ke jawo kashe-kashe da zubar da jini babu irin sa aljanna to haka su farhuru in shu'una ibtida'an su an farar da su ne tun asali ba tare da an haife su ba ko ba tare da suna tsufa ba su kuma muminai an samar da su ta hanyar haihuwa sannan kuma aka zo aka gyara halittar su ta zama abin burgewa shi sai Allah ta'ala ce faja'alnahunna abukara ko muka sanya su suka zama 'yan mata masu budurci wanda ma ba su taɓa ma su kwanciya da wani mutum a duniya ba su ne a zara ɗin shi ne can da Allah ta'ala ke cewa lam yi tsamis hunna in su ƙabilahun wala jan babu wani aljani ko mutum da ya taɓa raɓarsu balle a ce ya taɓa su mala abdullahi dan abbas ya ce la ya'tiha zawjuha illa wajadaha bikran duk sanda mijinta zai kwanta da ita zai same ta budurwa haka za a yi kai dindindin uruban sannan kuma ga su waɗanda suke nuna ƙauna ga mazajensu wato akwai soyayya sai an shiga aljanna za a yi soyayya wannan kalmomin nasu ya wadda ban ganke zan fada butar shayi duka wasu kanka fada wata butar shayi a gani ka ji kalmomi na yaudara ke ce fanadol ke ce wane ne duk ƙarya yake kuma ya wuce ke ce fanadol ina ina ciwon kai ya kewace ce ya kewace ce duk wannan sai an je aljanna za a yi soyayya ta gaskiya eh isa aka ce uruban an karanta jamhuru sun karanta biran min ra'i uruban malam hamza da malam khalaf sun karanta bi iskanin ra'i urban malam ibn jarir yace hiya lugatu tamim wa bakar da tamim da bakar su ne suke da wannan lugha din to me ma'anan uruban malamai sun yi fassara biyar akan uruban din nan ko urban ko uruban ra'un din ana mata rufu'a ko ai mata sukuni uruban ko urban annahunna muhabbibati ila azwajihinna sune waɗanda aka sa ƙaunarsa a cikin zukatan mazajensu kawai tunaninta kake kana ta shirya mata waƙa masu daɗi ji malam aufi daga abdullahi dan abbas haka malam sa'id bin jubair da malam utaiba da malam zajjaj sun ce matan aljanna abin da ake kira uruban sune waɗanda kake tsananin ƙaunarsu suke tsananin ƙaunarka shine ma'ana ta farko da malam zajjaj ma ya tafi akan wannan fassarar na biyu annahunnal awashiku su ne waɗanda suke shauƙin ka kake shauƙin su abin ya kai shauƙi e kun san shauƙi shine wato ƙurewa a cikin soyayya ta yadda in baka ga wanda kake so ba ma sai ka haukace ala ayyuhal ushaqu billahi khabbiru idza ishtadda al-ishqu lil fata kayfa yasna'u yace yaduru hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kulli umuri wa yahda'u yace laqad hawala sabara jamila wa lam yajid lahu siwa ghayra qalbin fi sababati yajzau yace idza lam yajid ne sabarar kitmani sirruhu fa laysa lahu indi suwa al-maut anfa'u yace sami'na summa mutuna fa ballighu salami ila man kana al-wasl yamna'u wai wani ne bala'in so ya kama shi tsananin soyayya ta riske shi kuma wacce yake so din bai ganta ba shine zai samu wani malami ke cewa ala ayyuhal ushaqu billahi khabbiru idza ishtadda al-ishqu lil fata kayfa yasna'u yace ya ku wadanda kuka san menene soyayya idan soyayya ta mutum tsanani ko bai ga wanda yake so ba ya zai ya zai da rayuwarsa shine aka ce masa ai sai ya mutu kawai shine magani yace to na ji din kuma zan faɗi in mutu sai aka ga ya faɗi kamar da wasa ashe ya mutu shi yasa lokacin da aka yi a cikin siyar alamun nubala juz'i na hudu abin nan ya kawo kisar majnun laila laila majnun cewa wani mutum ne balarabe a cikin siyar alamun nubala imamu zahabi mujalladi na hudu ya kawo kisarsa shine ma na farko a cikin mujalladi na hudu cewa kiwo ne ya haɗa su da wata yarinya suna ƙanana sai kuma ƙauna ta shiga tsakaninsu sai da aka sai suka tashi su suka yi ko da awakinsu suka yi nan shi kuma iyayensa suna nan to ba su ƙara haɗuwa ba har ya mutu amma sai Allah ya jarabce shi da wannan matar ya dinga wa mata waƙoƙi ya dinga mata waƙoƙi ya dinga mata waƙoƙi ya ta neman ta har a ƙarshe ma ya haukace an ce wata rana wani yana sallah sai shi wannan majanun laila din ya zo ya wuce ta gabansa ashe mutumin ya ji haushi yana yin sallama sai bi shi yace kai mahaukaci ne baka gani ana sallah ba a wuce ta gaban mai sallah ba ina sallah ka zo ka wuce ta gaba na yace ka ga lokacin da na wuce ta gaban ka yace na gode shi to ka sake sallah ni wallahi ban ganka ba yace kai da kake gaban Allah har ka ganni ni da nake kaunar Laila ban ganka ba yace to ka sake sallah da ka sake sallah da ta ba da suna al'awashik jimala aliyu daga abu talha daga abdullah dan abbas haka malam hassan da malam qatada da malam buqati da malam ibn mubarrid al-mubarrid daga mujahid ma kawo maganganu guda biyu na uku al-hasanatu tabauli wacce ta iya kwanciya ta san ka'idodin yadda za ta faranta wa miji ta ja hankalinsa ita ce uruban din in ji malam ah, malam abu salih daga abdullahi dan abbas haka malam qatada malam abu ubaidata shi ma ya fassara na hudu al-munag al-munag al-mugannajatu al-mugannajatu sune waɗanda suke masu kwalisa akwai mata 'yan kwalisa ana taka ƙasa da kamar da kyar ana tafiya kamar a ce wannan ƙasar dan Allah na daina taka ki ana kallon gaba ana kallon yamma ana shan iska ana sheƙi Allahu akbar to haka wato su ne uruban kiɗin kenan in ji mala ikramatu eh ana fari ana kallon bi'ahu na biyar alhasanatul kalam wacce ta iya tsara magana in ana ma magana sai ka yi daga tsakiyar kanka zurr ta tafi har kafarka su ne uruban din atraba kuma kansu daya kada ka ce ke babbar to ba babbar ba karamar duk shekarun su daya kansu daya idan kaga ce ke babbar kira karamar ce a kama yana ni ce babba to duk kansu daya shine atraba ruban atraba kansu daya wato wata bata fi wata shekaru wata bata fi wata kyau ba kullun kara musu kuma kyau ake an ce idan mutum ya fita daga gidansa na aljanna idan ya je ya dawo sai ga matan sun kara kyau ita kai wallahi kun ƙara kyau su ce kai wallahi kai ma ka ƙara kyau haka za a yi kai li ashabul yamin to duk wannan ni'imar da muka lissafa ga baki ɗayanta ta tabbata li ashabul yamin kaga kenan idan mutum bai zama cikin ashabul yamin ba yayi asara duk wannan abin da aka lissafa kuka ji daɗi duk muka ji daɗi muke ta dariya an ce ya tabbata ne li ashabul yamin to sai mu kokari mu zama ashabul yamin kenan Allah mai da mu ashabul yamin sullatun min al-awwalina akwai wani dandazon tawaga daga cikin na farko wa sullatun min al-akhirin da kuma wata dandazon tawaga din daga na ƙarshe wato na ƙarshe na farko za a ɗebi wannan kasan a ciki na ƙarshe mu ma na farkon su ne sahabban annabi na ƙarshen kuma mu ne wasu suna sa wai na farkon yana nufin al'ummar da ta gabata na ƙarshen kuma mu a'a na farkon sahabban annabi na ƙarshen kuma mu a can za a ɗiba da yawa a nan ƙarshen ma za a ɗebo mu da yawa a ba annabi ya gaya mana ya ce mutum dubu saba'in Allah ya bashi su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da ya roƙi Allah ya godiya sai Allah ya ninka masa duk dubu saba'in an maida ita dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan hudu da miliyan tara za su shiga aljanna ba hisabi da an zauna a gaban Allah za a yi wannan lissafin a ce to ga listin kuma an kawo biliyan hudu da na miliyan ɗari tara ko biliyan hudu da miliyan ɗari tara kai shi abin da yawa ma na rage ma biliyan hudu da miliyan ɗari tara za a ce a taron nan duk su tayi su tafi aljanna kuma kowa za a kira shi da sunansa shi yasa kakai da sa ma suna mara kyau in ma kana da shi ka canza ko abokanka ko babanka ya sa maka suna mai kyau ka ji ana kiranka da wani suna kai maza ka ce a ku kira ni da sunana wanda babana ya samu saboda za a kira kowa a muhammad idris shakar makalla tashi ka shiga aljanna wane wane kai ma allah ya ci sheka kana ciki shiga aljanna wane wane ce ni a ta ba kai ba wancan shiga aljanna kai tsaya a ma hisabi wancan ya wuce wancan sai an kwashe wannan adadin tukunna kuna ji biliyan hudu da miliyan ɗari tara Allah ya sa mu a ciki hal wallahi amin amin wannan addu'a ta kai mai kyau ce eh Allah ya amsa wannan addu'a to wannan za su tabbata li ashabul yamin to kun ga wannan shine sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina duk maganar akan al'umman manzon Allah yake yi duk da akwai wani hadisi da ake kafa hujja da shi cewa wai lokacin da waccan aya ta sauka sullatun min al-awwal wa qalilun min al-akhirin wai sahabbai sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a ɗebi da yawa daga cikin na farko za a ɗebi kaɗan a cikin al'ummansa wai da suka faɗa haka shine wannan ta biyu ta sauka sallatun min al-awwalin wa sallatun min al-akhir to ai kalmar sulla ma ba yana nufin yawa ba wannan hadisin bai inganta ba kuma ita kalmar sulla ba yana nufin yawa ba balle a ce kalilin kuma yana nufin kaɗan ita ma sulla tana nufin dandazo dandazo zai iya zama mai yawa dandazo zai iya zama kaɗan sannan sallatun min al-awwalin din daga na farko sahabban annabi kenan tunda da al'umman nan ake magana ba da wata al'umman ba sullatun min al-awwalina daga na farko wanda suka fara shiga musulunci wa qalilun min al-akhirin sannan kuma a dan danka daga na ƙarshe sai kuma aka ƙara aka ce kullatun min al-awwalina wa kullatun min al-akhirin kada kalmar qalil din ta dauka kamar mu kadan ne za mu shiga shi yasa aka ƙara amfani da kalmar hulla wanda ke nufin dandazo da tawaga da bataliya wanda take ba wanda ya san iyakarta sai Allah to Allah ya sa muna cikin wannan da farkon da na ƙarshen na'am وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Allah ya tsare wanda bai shiga can ba kuma ga inda zai shigo wa ashabu shimali da kuma waɗanda za su fito a hagu ‘yan hagu ma ashabu shimal ka yi mamakin ƙasƙancin da za a wa waɗanda suka fito a hagu fi samumin suna cikin hayaƙi wato tsananin zafi huci hucin wuta tururin wuta zaɓaɓɓakin wuta harshen wuta to suna cikin samun wa hamimin da kuma ruwan zafi ga tsananin zafi na waje ga tsananin zafi na ciki ciki an ɗora musu ruwan zafi waje kuma suna shan zafi zafi ciki zafi waje Allah ka tsare mu wa zillin sannan ga wata inuwa min yahmum ta bakin hayaki ana cewa ba- hayaki ya ne ya turnike ga hayaki can bakin kirin ga hayaki can bakin wilik ga hayaƙi can baƙi sidik ga hayaƙi can baƙi dulum to suna cikin turnikakken hayaƙi duhu za ka hango kamar inuwa amma ashe ƙarƙashinsa hayaƙi ne to mutumin da ya shiga cikin hayaƙi dindin kaga hayaƙi yana da damuwa zai shiga ido zai shiga kunne zai shiga hanci zai hana ka jin daɗi wato za ka ga mata in suna girki da itace za ka ga duk suna kamar kuka suna hawaye saboda zafin hayaƙi gashi ba wutar bane amma hayaki wuta take fito da hayaki bala'in cin itace ne yasa yake fidda wannan kamar numfashi hayaki kamar numfashi itace yake yi na bala'in wutar da yake ci shine hayaki yake firnikewa a sama to abinda za a hada su kenan ana zuba musu ruwan zafi a ciki ana kuma babbaka su da wuta ta waje sannan kuma suna cikin hayaki ya turnike su ka wannan shine karshen bala'i Allah ya tsare mu shi da malam ibn kutaiba ya ce samun dinan yana nufin harrun nari tsananin zafin rana wa zillun min yahmu abdullahi dan abba ya ce zillun min dukhani inuwa ce amma kuma ta firnikakken hayaki malam farra'u ya ce al yahmuru yana nufin ad dukhanul aswad bakin hayaki bakin kirin shi ake kira yahmum la baridin babu wani abu mai sanyi da za su gamu da shi wala karim babu wani abu na karamci babu karamci sannan kuma babu wato wani abu mai daɗi kamar da Allah ta'ala ce yace inna jahannama kanan mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yuzuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaqa jazaa'an wifaqa ba za a ce maka sannu ba kuma kaji mutum yana cikin bala'i ma ana ce masa sannu fa duk da ba dauke masa bala'in ake ba yana jin daɗi to ba sannu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku hakuri ko ka ku yi hakuri wannan duk ɗaya ne a gare ku ku yi abin da kuka ga dama saboda haka babu farin ciki ba faranta rai wato babu wani abu da za a yi musu na karanci a cikin wannan wuta innahum kanu qabla zalika haƙiƙa sun kasance kafin zuwan su lahira mutrafina ana jiyar da su daɗi jiyar da su daɗin sai mantar da su al'amarin Allah mutrafina ay muna amina ana ni'imta su amma sai daɗin ya sa ya basu fi tarki amurillah sai suka yi watsi da al'amarin Allah dama daɗi in baka kula da shi ba in yayi yawa sai ya sa wa mutum kasala sai ya sa mutum mutuwar jiki ita kuma a shi kuma addini baya yiwa da kasala tunda sau biyar ake tashi a yi sallah kuma sallar nan an sa ta a lokutan da kafi jin daɗi musamman asuba da la'asar da magariba da isha an sa su a lokacin hutu ka dawo daga aiki ka gaji sai a ci a yi la'asar kana son ka huta a ce a yi magariba za ka yi bacci a ce an hana sai an yi isha kana yin isha kuma ka kwanta kana jin daɗin bacci kuma a ce a salatu khairun minan naumi to kaga mutum ba zai iya addini ba sai kaga ya fara ja baya da addini saboda daɗi ya masa yawa sai kuma ya asarar daɗin lahira saboda ya samu na duniya shi yasa Allah ya ce sun ji daɗi an jiyar da su daɗi fashe galahum tarakuhum anil itibar wa ta'abbudi sai jin daɗin ya ɗauke musu hankali gabarin la'akari da lahira da ko bautawa Allah wa kanu sun kasance yusirruna suna shudewa an yuqimuna alal hinsi abu sasabo azim mai girma sun kasance suna tsayawa alal hinsi azim abu sasabo mai girma wato ana musu wa'azi su bar sabo amma sun tsaya kai da fata shine yusirruna din mine yusirruna ala ma fa'aluhu hum ya'lamuna can Allah yake yaban mu cewa su ba sa togewa akan abin da suke na laifi alhali suna sani to shi wanda yake mai laifi mun ce matakan laifi biyar ne ko na farko san laifin na biyu aikata laifin na uku maimaita shi na hudu sabawa da shi na biyar kira zuwa gare shi to mutum ya kai wannan matakin na ƙarshe to sai ya zama ya tsaya kai da fata akan ba zai bari ba shine ma'anan yusurruna sun kasance suna togewa ma'ana suna tsayawa tsayin daka akan laifi alhins an yi masa fassara guda hudu wai sun ce alhinsu a nan yana nufin ashirku wato sun kasance suna aikata shirka inna shirka la zulmun azim ita kuma shirka ita ce mafi munin laifi jimal abdullah dan abbas da malam hasan da malam bahaq da malam ibnu zaid ko alhinsul azim yana nufin azzambul azim wani gingine mai laifi allazi la yatubuna minhu wanda suna laifin kuma sun ki su tuba shine ma'anan alhinsul azim wato alhinsul azim zai iya zama shirka zai iya zama kuma laifi babba wanda shirkan ma ta shiga cikin jimalan mujahid a sannan na uku al-yaminul gamus wai sun ci al-hinsul azim yana nufin rantsuwa akan ƙarya a tambaye ka ka san abu ƙarya ne ka ce wallahi tallahi ba ai ba kuma ka san an yi ko ka ce wallahi tallahi an yi ka san ba ai ba to wannan rantsuwa kuka ha'u suka ce ba ta da kafara sai tuba kawai ba a san wani abu da za ka yi kankare maka rantsuwa kan ƙarya ba a ce kenan rantsuwa kashi biyar ce akwai rantsuwa zan yi kaza baka samu damar yi ba akwai rantsuwa ba zan kaza ba sai kuma kai to waɗannan rantsuwan guda biyu su ake wa kafara a ciyar da miskini goma ko a musu tufafi su goma ko a yanta baiwa in ba halin waɗannan ukun a yi azumi ƙwaya uku a jere ko a rarrabe waɗannan biyun kenan akwai kuma rantsuwa da ake kiranta yashashshiyar rantsuwa mutum ya rantsuwa ta zama masa baki wallahi zan yi wallahi zan tafi wallahi zan tashi wato baya kulla rantsuwa ta zama akan harshensa take amma baya kullo ta daga zuciyarsa wanda ya saba da faɗar kalmar rantsuwa bai dora ta a zuciyarsa ba amma ga ta a bakinsa to wannan ita ce la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum sannan akwai rantsuwa akan yaqininka ka rantse akan abu kana jin haka ne sai ta bayyana ba haka bane misali kana zaune a kofar gidan wani da littafin ka kana nazari ko kana karanta jarida sai mai gidan ya zo ya fita a kuka gaisa ya tafi ashe da ka sun da kanka kana karatu ya dawo ya shiga shi ko bai maka magana ba saboda kana karatu sai ya ce maka mai gidan nan yana nan kace wallahi baya nan kaga ka faɗi haka ne akan yaqini dan kaga fitarsa amma baka ga dawowarsa ba to sai aka ce sai ya aika kuma aka ce yana nan to anan ba za ka yi kafara ba don kayan rantsuwa ne akan yaqini to ita kuma rantsuwar ƙarya ka tabbatar abin nan ba haka bane a ce rantse ka ce wallahi tallahi an yi kuma ka san ba a yi ba ko wallahi tallahi ba a yi ba ka san an yi to yadda ta ake kira al-yaminu gamus ita bilmiya mutum take a cikin wuta ko ta bilmiya shi a cikin sako shi sa ake kiranta wasu malamai sun ce alhinsul azim din nan yana nufin rantsuwa akan ƙarya mutum ya tabbatar ƙarya yake kuma ya rantse shine ma'anan alhinsul azim a wannan fassara ta wato ainihin wato uku fassara ta hudu ashirku wal kufru bil ba'th mutum ya shirka kuma ya ƙaryata za a tashi alkiyama shine wa kanu sirruna alal hinsul azim sun kasance suna wato tsayin daka akan shirka da ƙaryata alkiyama inji malam zajjat ma'ana kenan hinsul azim yana da fassara nawa fassara hudu ko wanne kuma zai iya shiga ciki wa kanu sirruna alal hinsul azim sun kasance suna aikata shirka kuma shirka babban laifi ce ko wa kanu sirruna alal hinsul azim sun kasance suna yin rantsuwar ƙarya ita kuma rantsuwar ƙarya ita ma hinsul azim ce ko wa kanu sirruna alal hinsul azim sun kasance suna aikata mugayen laifuka ko ba sa tuba da gare su ko wa kanu sirruna alal hinsul azim sun kasance suna yin shirka kuma suna ƙaryata tashin alkiyama kaga kowanne zai iya zama alhinsul azim a cikin laifukan da aka lissafa wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a iza mitina yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa wa izaman muka zama kasusuwa rigiddigaggu a inna la mab'uthuna yanzu akwai wanda akwai da akwai wanda zai tashe mu yanzu za a tashe mu a idza mutuna kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthuna khalqan jadida wai za mu zama sabuwar halitta kun kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum to Allah ta'ala yace an suna ta idza balanna fil ardi aina la fi khalqin jadid yanzu idan muka bace muka zama kasa shikenan sai a bai da Musa babbi man yi wani idama huwa ramim qul huwa allazi ansha'aha awwala marra daka su suna karyata alqiyama aw aba'una alawwalun suka ce ko da iyayenmu na farko wato ina iyayenmu na farko waɗanda su suke sun tafi tuni har yanzu su ba su tashi ba to ku jira mana da na farkon da na ƙarshe duk me za a yi musu a ƙarshe duk za a tashe su za a tara su kamar yadda Allah ya alƙawari Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi قل كجاء موسى إن الأولين والآخرين لمجموعون كجاء موسى للي دنا فرقو دنا قرشي ذا أتتروسو إلى ميقات يوم معلوم زوا لوكتين وترانا سننيا akwai rana sananniya ranar tashin alkiyama wacce muka karanta sunayenta jiya wato wanda alkur'ani ya faɗa summa innakum sannan an tattara kuɗin a wannan rana summa innakum sannan ku tabbas ayyuha dalluna ya ku taron batattu almukazzibuna masu kadata alkiyama cewa ba za a tashe ku ba la'akiluna to in an tashi din za ku ci lalle sai kun ci min shajarin daga wata bishiya min zaqqum daga zaqqum zaqqum wata bishiya ce a cikin wuta Allah ya kira ta ashjaratul mal'una inna shajaratu zaqqum ne ta'amul athim kalbuhum yaghli fil butuni kadalmi al-hamim Allah ya ce hakika ita bishiyar zakum abincin masu sako ce kuma narkewa take yi tana fatattaka ƴaƴan ciki kamar yadda ruwan zafi yake zababbaka akan tukunya haka take shiga ciki ta yi shine Allah ta'ala ce ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajaratal mal'unata fil qur'an wa mukhawwifuhum ita ce shajaratal mal'una tsinanniyar bishiya ah to da take fitowa daga cikin wuta fi asalin jahim daga cikin wuta kai ina ka taba gara yi shuka a cikin wuta ta fito to ga wata bishiya ita in an sa bishiya a wuta konewa take to ita kuma tana tsirowa ne daga cikin wuta kuma Allah ce qal'uha ya'yanta ka annahu ru'us shayatin kaga ru'us wa taba ganin ru'us shayatin ka taba ganin kan shedan to Allah ya ce to tunda baka ga kan shedan ba to ya'yanta kamar kan shedan suke kaga an sake furgita ka mushabba din ma baka san shi ba baka san mushabba ba baka san mushabba ba da haka wannan yafi ban tsoro a ce duk biyun baka san su ba to Allah ta'ala ce za su ci wannan bishiya famali'una min halbutun kuma su masu cika ciki ne da ita sai an cika musu ciki fal dan ba ci ne na koshi ba ci ne na azaba sannan bayan sun ci shajaratin zakum sun cika cikin su da ita tana fatattaka ƴaƴan cikin su fasharibuna alaiha fasharibuna alaihi sannan za su sha akan wannan wato zakon din min alhamim na ruwan zafi sai kuma a zo da ruwan zafi a zuba a kai ita kuma bishiyar tunda wuta ce idan an zuba mata ruwan zafi sai ta me sai ta ƙara fatattaka cikin mutum eh sai ta ƙara fatattaka cikin mutum abinda za ta yi kenan fasharibuna shurbal him Allah ya ce kuma su masu sha ne irin sha na raƙumi wanda yake jin kishirwa idan raƙumi ya daɗe bai sha ruwa ba dama yakan daɗe bai sha ɗin ba har rizabinsa ya ƙare to idan ya tashi sha wani irin mugun sha yake yi shine shine him ɗin wasu ce a him yana nufin sahara kun san sahara in ana in ana zuba ruwa ya yake yi shanyewa take ai ta zuba tana shanyewa ta zuba tana ta shanyewa ba a ganin sa to su ma ka za su ta sha za su ta sha ba shi baya maganin kishirwa sannan kuma a ce sai sun sha dole sannan kuma yana fitattaka musu kayan ciki Allah ya tsare mu fa shayibuna shirbal hin za su sha irin sha na raƙumi wanda yake tsananin jin kishirwa ko sun ce fa sharibuna shurba ya zo sharbal hin ya zo shirbal hin ya zo sharba sharba wato shine din an mata rufa an mata kasara an mata fata a lugha shurba shurba ko shirba ko sharba amma yana cewa takfihi hazzatu filzil in alamma biha min ash-shawa'i wa yakfi sharbahu al-gumaru sharba ana cewa sharba a larabci ana cewa shurba to Allah ya ce irin sha wato shan iri na kaza wannan shine masdarin bayyinul lin-nau'i wato hay'a din da nau'in yadda raƙuman suke sha haka su ma za su dinga shan wannan sha ne na wulakanci tunda bakinka zaka danna a ciki ka san mutum ya ɗauko abu da kofi yana sha akwai girmamawa amma aka danna kansa aka ce yayi sha irin na raƙumi to ga zafin abin sha ɗin ga kuma ƙasƙanta shi da aka yi a wajen sha sai Allah ce haza wannan nuzuluhum shine kabakin su shine garar su shine arzikin su yawmal dini a ranar sakamako wanda suka karyata dama Allah ce ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah to nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada mai yawa inda muka kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
akwai sanarwar da ɗan yawa ana mutane su ɗan dakata na farko dai
a daina tsawaita su
ana buƙatar ko duba ko wani ko wasu da za su iya su siyo mu wani su kuma ko kuma su ya kuma siyo su yi kuma da ku ake buƙata sannan wasu yan uwa sun aiko daga garin bin cewa ko wata yarinya da aka tsince ta a can garin bin ta ce yan gwamnati ita tana makarantar nan na Aisha da sunanta da komai da sun rubuto da kuma mun bazo da za a tafi saboda haka wanda ya suka bata ba fagen makarantar tana tana karatu a nana Aisha suna aiwa same mu don a samu wato contact da su mutanen da dinkin sannan akwai za mu ce graduation na ko kuma yayi ɗaliban daura da aka yi a ma'ahad don Allah ta'ala ya kai mu za a yayin su waɗannan ɗalibai na daura ɗin kenan har da goma za a fara zuwa lokacin da ya sauwaka a makarantar maha insha Allah ta'ala sannan akwai wata bayar Allah sunanta Hajara Bala a saboda rubutun ne ba zan iya ana ganin da mai malam zai dan ɗauki lokaci kafin a karanta shafin ni zan faɗi shi a bubura ne ita ta ba da fili ne 50 da 50 a wata unguwa can jihar Sale da ke can akwai lokacin zama area mutum ke na area wajen bypass ta ce ran zuwa za ta zama biya amma dai suna ba ta lafiya bayan sallah za ta zo a kai a nuna wa ainihin wato kansin biyu a yi duk abin da ya dace da shi a gina duk abin da ya so a gina wani zai cigaba da musulunci a baya ga numban wayanka ga labarin ka ga komai ta ce dai a mata addu'a Allah ba sai in shi in so ranar da za ta zo a zauna da ita ta kai mu ta kai mu bidin mu ga wajen insha Allah ta'ala a gina abin da ya dace da wajen to sunan yarinyar da ta faɗa da da ta faɗa sunanta wato sunanta Rukayya sunan babanta Adamu ta ce tana makarantar na na Aisha saboda ka dai wasu sun ji sai su zo su same mu dan mu tattauna da su a wasu numban wayar su kuma yi kwantar da su mutanen da zai na a ga dacewar samun yarinya sannan akwai wani ɗan uwa da ya rubuto ya kuma turo wasu kuɗi kamar dubu shida da wata bukata ko wata neman fahimta ko na wani kamar haka ne shi wani ɗan uwa da ya rubuto wani abu da yake bukata a yi da wannan dubu shida ɗin to muna bukatar mu zo mu haɗu da shi ko a yanzu bayan an sanya tafsiri ko kuma gobe in Allah kai misalin kamar ko karfe hudu zuwa biyar na yamma in Allah kai sai zo ofishin mu a can a tattauna da shi a tsara a fahimtar da shi yadda abubuwa suka wato yadda suke yadda abubuwa suka a shari'a insha Allah ta'ala wannan ke sannan ina da sanin wanda sun yi isara
to ita ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambaye malam wannan tambaya yana cewa shine yayi noman kankana ya samu ya sayar da shi kuma ya samu kudi 233 yace sha akwai zakka akan wannan kankanan ko babu in kuma akwai ya zai fitar to ai ya sanin mu dai kankana ba a yi mata zakka domin abu ne hannu baka hannu ƙwarya maza ka ciyar ko ta lalace saboda haka da ma kace sa Allah ya baka dubu ɗari biyu da wani abu sai ka je ka kai abin da zaka yi amma dai babu zakka ta wajibi a cikin kankana
malam wannan tambaya ce malam ko akwai laifi mai manna ayatul kursi a gidansa ko a kofar gida to malamai suna ga in dai za a manna qur'ani a guri mai tsafta to babu laifi abinda ake gudu da qur'ani kada a wulakanta shi ko a sa shi inda bai kamata a girmama shi ba hashe usman dan fodiyo a cikin littafin sahiha sunna yana ga yana da kyau a dinga liƙe ayoyi masu faɗakarwa a guraren da ake yin abu ba daidai ba kamar alƙali ya rubuta wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna tana kallo shi sai kuma ya rubuta wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna anan tana in yayi haka ya ganta man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna anan sai zama kusurwa uku da zai ci rashawa ko zai hukunci ba daidai ba da ya kyalla ido sai ga aya ta ce masa wa mallam ya hukum bi ma anzalallah so da haka suka ce haka nan guri kamar misali wajen shiga gida addu'a shiga gida suka ce irin wannan ba laifi a dan dan a rubuta ta a tuna wa mutane za a shiga gida ga abin da ake karantawa dan faɗakarwa ita wannan babu laifi amma idan aka san inda za a sa aya ko hadisi zai kwata za ta fallatsa ko za a wulakanta abun ko gurin ita ta wannan baya halatta kuma wannan shine fatawar da Sheikh Usaimin ya bayar akan masu sa ayoyin alqur'ani a cikin dakuna su kwalliya da su yake cewa shi alqur'ani asali fa ba saukar da shi dan kwalliya ba ba dan wani ya kwalliya ko ya ado da shi ka je kai wata sharqiya kai wani rubutu mai ruwan gwal kai baka aiki da qur'anin baka girmama shi amma ka zo kai kwalliya da shi a ɗakin ka yace to wannan ba daidai bane saboda amma dan fadakarwa za a iya fadakarwa da ayoyin alqur'ani amma ba a mai da shi kayan kwalliya ba
malam wannan tambaya yana cewa shi ne sace wani kudinsa to yana so ya mayar masa yanzu zai iya zuwa cewa ni ga kyauta amma kuma shi a zuciyarsa ya nan biya ne dama abin da muka faɗa kenan na hanyoyin takhallus min al haram idan mutum dukiya haram ta faɗo hannunsa yana son ya rabu da ita akwai hanyoyi wajen guda talatin da malamai suka lissafa daga ciki shine idan yana nan ka mayar da kuɗinsa ta hanyoyin da ka san ba za a sake ɓatawa ba da yanzu wani amincin ku da shi ya san ba za ka yi masa sata ba ya aminta da kai kai kuma sai zuciya ta sa ka kai masa satar to in ka zo ka ce masa ga kuɗin ka da na sata to zai ci gaba da tunani cewa ma ashe da ma can ma sata kake kai masa sai ma ya ta tuno wani abun sa da ya bata yana ta cewa ko kai ne ka ɗauka to za ka ka iya mayan masa ta hanyar dabara sai ka sai wani abu da yake sha'awa ko wani abu da za ka mai kyauta sai ka je ka bashi a matsayin kai kyauta ka bashi a abin nan kai ka mayar da haƙƙinsa shi kuma zai ga kamar kyauta ka bashi sun kafa hujja da hadisin ma'anu da da yazidu cewa akwai wani sahabi yake son yayi zakka amma baya so iyalansa su sani sai ya fita da zakkar yana na riyadu salihina cikin kitabul ikhlas sai ya je ba da ita a hannun wani mutum a masallaci da nufin duk wanda ya zo masallaci ya raba masa sai dan mai zakkar ya zo sai ya karba ya zo da ita gida da uban sai gane ce wallahi ma iyyaka arat ba kai ne nufin bawa ba ita fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma dan yana son kuɗin ita sai na kai kararsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sai manzo Allah ya ce laka ma nawaita ya yazidu ko wa laka ma akhadta ya ma'anu yace to kai abinda ka karba naka ne kai kuma abinda kai niyya naka ne wa inna malikul limri'in ma nawa kenan saboda kai kai niyyar mayammar da haƙinsa kuma akan niyyar ka za a yi hukunci ba akan niyyarsa ba kuma suka kafa hujja da hadisin maimuna abin nan mai abin nan barira cewa an ba barira sadaka kuma shi annabi baya cin sadaka da aka ba barira sadakar akuya sai ta kawo gidan annabi aka dafa da aka dafa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ga an kawo masa abinci ba nama alhalin ya ga tukunya ana ga ofaka nama sai ce alam ar burmatan fiha laham ba na ga tukunya tana ga ofaka ba da nama a ciki suka ce ya rasulullah ai innahu lahamun tusaddiqa ala ala barira ai barira aka ba sadaka sai ce laha sadaqa wala na hadiyya ice ita ce ai da aka bata aka bata sadaka daga kanta abin ya canza idan aka baka sadaka sai ka ba wanda baya cin sadaka to ya canza kai kai aka ba sadaka kai ne baka sadaka kai kuma ka bashi da niyyar kyauta abu ya canza to sai aka suka ce anan kaga niyya ta canza abu daga sadaka ya koma laha sadaka wala na hadiyya zaka shi ma yadda kai niyyar mayammar da haƙƙinsa niyyar da za a baka kenan Allah ya ce wannan tambaya ce yana so ya shiga itikafi ne amma me da me yake bata itikafi to itikafi sai mun samu lokaci insha Allah ko gobe mu dan yi bayani insha Allah akan menene itikafi amma abin da yake bata itikafi manya manya dai guda uku ne na farko niyyar fita daga itikafin ko baka fita ba in kai niyya ka fasa to itikafi ya rushe na biyu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wasu ma suna ga cikin rukunan da ake faɗa na itikafi wannan shi yafi kowanne muhimmanci abin da yake bata itikafi shine je wa iyali dan shi kadai qur'ani ya faɗa sannan na uku fita daga masallaci ba tare da niyyar abubuwa guda uku ba fita daga masallaci kashi uku ce akwai fita da niyyar ka je ban daki ka dawo akwai fita da niyyar ka sha iska a gefen masallaci ka dawo ciki akwai kuma fita da niyyar ka tafi gida ko ka tafi kasuwa ka je ka dawo don mutum ya waccan fitar ta ƙarshe to wannan itikafinsa ya ɓaci dan an ce itikafu yana nufin luzum ka lazamci gurin kakka je ko ina so in ka fita ba ka lazamci guri ba na'am wannan ya kare Allah ya saka da alheri sai addu'a to sai addu'o'i akwai kuɗi naira dubu talatin daga mahaifiyar marigayi labaran muhammad ƙaura admin sakatare na kansul ta ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa to Allah ya ji kan labaran muhammad ƙaura yana cikin wato ma'aikatanmu na wannan kansil waɗanda suke masu ƙoƙari kuma jajirtattu kuma tsayayyu mutum ko mai haƙuri wallahi kuma ranar ma da wannan wutar ta ƙona shi lokacin ma wani ya zo ya musulunta ne ana tattauna da shi akan yadda za a yi kuma a tafi sallar juma'a Allah ya kawo wannan muna roƙon Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi Allah ya sa ya yi shahada Allah ya sa mu muna kukan rabuwa da shi shi kuma yana murnar haɗuwa da Allah kuɗi dubu biyu da ɗari hudu dubu biyar da ɗari hudu daga sahun baya masu kamara na suke sahun bayan masu kamara ku ne bayan Allah har kuka iya tara dubu hudu dubu biyar da ɗari hudu to Allah ya muku albarka Allah ya karba duk na ga ma duk matasa ne ina ga wani ma bawan Allah na makarantarsa ne ɗebo ya kawo to Allah Allah ya amsa wannan aiki naku suka ce ga dubu biyar da ɗari hudu daga sahun bayan masu kyamara suka ce suna da bukatu daban-daban a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku na bayan masu kyamara wato ku sa masu kyamara a ciki ba sun ce banda masu kyamara na bayan masu kyamara naira ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yi wa wasu aiki menene ya yi wa wasu aiki amma sun riƙe masa haƙƙinsa wannan ko ai haramun ne mutum ya maka haƙi ka rike ma haƙƙinsa manzo Allah ya ce utul ajira ajrahu qabla an yajuffa arquhu ku ba wa ma'aikaci haƙƙinsa kafin magumin sa ya dushe da mutum ya gama maka aiki dama kuɗin na hannu da ya gama ka ce ga haƙƙinka haka musulunci yake so sai ya tafi yana farin ciki amma mutum ya gama maka aiki kuma yana neman haƙƙinsa da kyar wannan zalunci ne da Allah baya bari duk wanda ya sa akwai haƙƙin wani a kansa wallahi ma zai ji a warware kafin al'amari su rikice masa da haka Allah ya sa a baki haƙƙinka naira ɗari biyar daga wani bawan Allah a yi masa addu'a Allah ya jaraba ce ko Allah ya sa jarabawar da ya yi ta yi kyau wato ya riga ya jarabawar yana so ta yi kyau to Allah ya sa ta yi kyau ta amfane ka duniya da lahira kyan jarabawa ai ta amfane ka duniya da lahira ko ka ci ta nan ka ci ta can naira ɗari biyu daga wani bawan Allah yana fama da cutar fitsarin kwance Allah iyaye masa Allah iyaye maka cutar fitsarin kwance naira dubu daga wani dan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatarsa a sa asusun marayu naira ɗari biyu daga wata baiwa Allah da take fama da rashin lafiya a yi mata addu'a Allah iyaye mata da kun ji wata baiwa Allah kuma wanda ma filin sukutum take su- ta bawa a wannan kansil cewa akwai fili 50 by 50 a daidai kuma gurin da muke bukata din tace bayan sallah za a tattauna da ita domin ta ga wato yadda za ta bawa kansur wannan fili to Allah ya zartar mata da wannan aniya tata Allah kuma ya sa hakan ya amfane ta duniya da lahira Allah muna roƙonsa muna tawassali gare shi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula da duk abin da ake roƙon Allah da shi ya amsa da abin da ake neman kariya ya kare اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم نسالك باننا باننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك